الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنقوى يومنا بقي قوة شدة هجرة منزل سيرة منزل رحمة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم daga makka zuwa madina shekara ta 1446 wanda ya daidai da takwas ga watan sha biyu miladiyya haihuwar annabi isa ɗan maryam alaihimassalam shekara ta 2024 muna cikin tafsirin alkur'ani mai girma wanda muke yi a mako-mako sati-sati ran lahadi daga magariba zuwa isha a nan wato unguwar sitekes a masjidun rahma a niyami babban birnin ƙasar nijar a satin da ya gabata mun ɗauko karatu daga aya ta 116 zuwa aya ta 117 a cikin suratul tauba a shafi na ɗari biyu da biyar a yau da yarda Allah subhanahu wa ta'ala za mu tashi akan wannan ayar muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da za mu gabatar Allah ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljannar firdaus al'a'la ta kasance mu kuma mu da mu da ku gaba daya malam Allah ce da qattab Allah
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كان من بعد ما كان يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم
نعم كما يد مكسني منا gabatar da bayanai da suka shafi matsaloli na zakka musamman na zamani a satin da ya gabata mun tattauna akan almalul am dukiya ta al'umma abinda ake kira baitul mali a can da kuma ana kiran shi trezor ko ba haka ba ma'aji na ƙasa wanda mun yi ta'arifinsa daga cikin ta'arifat wato almalul ladhi istahaqahu almuslimun bi tariqatin mashru'a wa lam yata'ayyan maliku wa yatawalla waliyu amri almuslimin niyabatan anhum sarfahu fi masalihihim al'amma ko ba haka muka yi ta'arifinsa muka zo cewa kafin a yi bayanin shin dukiyar al'umma tana da zakka ko ba ta da sai an tattauna abin da ake nufi da almilku tam milku tam shine cikakken mallaka kafin a ce ka fitar da zakka muka ce waɗansu malamai sun ka ce abin da ake nufi da milku tam shine milkun raqabati wal yad ka mallaki wuya ka mallaki hannu ma'ana dukiya ta ka ce kuma tana hannunka bari mu yi da yadda za a gane ba wasu ka ce a milkun raqaba kawai ma'ana ka mallaki wuya dukiya in dai mallaka kace ko ba ta hannunka ko baka da ikon kai tasarrufi a cikinta zakka ta haukanka to kaga muka kawo zance mafi inganci shine dukiya ta kace kuma tana hannunka ina fata an fahimta to me dalilin da suka sa aka tarjihin wannan saboda akwai abubuwa shi dukiya abinda ake nuhi ta kace a yanzu nan tana hannunka ko ko a'a daga baya za ta shigo hannunka to wannan babu matsala yanzu misali dukiyar bashi ta ka ce amma ba hannunka take ba in ta shigo hannunka ai tana da zakka dan mu fahimci wannan da kyau me yasa aka ce dukiyar al'umma ba ta da zakka ma'ana kudin ƙasa saboda Allah ya ce khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha an gane ko min amwalihim dukiyarsu Allah ya danganta dukiyar zuwa gare su dukiya ko ba ta zama taka tana hannun wani ya kwace ta na fata na fahimta ta wani lokaci ba taka bace tunda a hannun shi take don haka dai dukiya sai in tana hannunka sannan kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa cikin hadisi na Mu'ad lokacin da ya aika shi a Yaman yace a'limhum a'limhum anna Allah aftarada alaihim sadaqatan tu'khadhu min aghniyaihim daga mawadatansu to ko an ce mawadaci dukiya ta kace kuma tana hannunka domin in kana da miliyar yana hannun wani ba a ce ba mawadaci akwai hatsari musamman wanga zamani ina fata an fince to sannan kuma zakka bayar da ita ne ga waɗanda sun ka cancanta to in dukiya ta al'umma ce to ai ita al'umma ba ga hannunta take ba balantana a ce ta mallake ta balle ta ba wani ba sani ko mun fahimta ba sannan kuma dole ne sai an ce kana da iko damar yin iko da dukiya kana da damar da zaka saye ka sayar yanzu ko da kana son ka sayi wani abu kana da kuɗi in ba su hannunka ai ba za a baka kaya ba da hujjar kai mai kuɗi ne sai dai wanda ya san ka shi yasa zance mafi inganci dukiya ta al'umma wato ba ta da zakka to sai aka yi saɓani shin dukiyar gwamnati ta al'umma idan aka yi kasuwanci da ita shin akwai zakka ko babu nan suka ce bambancin wagga ta al'umma ce nan kuma an yi kasuwanci da ita to shin zai sa a fitar da zakka ko ba za a fitar da zakka ba zance mafi inganci babu zakka ga dukiyar don in ta dawo har yanzu dai ta al'umma ce ribar ta al'umma ce ina fata ana fahimta ta da aka hukumcin su duka hukumci ɗaya ne sai kuma matsala zakar kamfanoni zakatu sharikatin lati tamtaliku haddaula zakar kamfanoni na gwamnati akwai kamfani na gwamnati akwai wanda ba na gwamnati ba shin kamfani na gwamnati yana da zakka ko bai da zakka har yanzu ne mun dawo kuɗin in aka same su a ina za a da rawu da su cikin ma'ajin ƙasa to kuma wa za a yi ma aiki da su talakawa to zan ci fitar da zakka kuma ina yake aka bai kota so ba abu na biyu zakatu nasibi daula fi sharikatul istithmariya zakar rabon gwamnati nasibu daula gwamnati tana da kaso ko hannun jari bari mu ce hannun jari fi sharikatul istithmariya a cikin wato kamar a ce kamfunna na kasuwanci ko haɓakar da arziki gwamnati ta ɗauki dukiyar al'umma ta sa a wani kamfani cikin ƙasa ko na wajen ƙasa hannun jari ko ko tasa a cikin wani kamfani na kera wasu na'urori shin idan aka samu riba akwai zakka ko babu babu zakka domin dukiya in ta dawo ta al'umma ce kuma al'ummar tana da buƙatar wannan dukiya ina fata ana fahimta ta amma a nan a gurguje akwai wata matsala mai muhimmanci to idan ya zamanto ƙasar kowa mawadaci ne kowa yana da wadata nan na wato samaratul khilaf shin za a ɗauki wannan zakkar a ba waɗansu al'ummomi na waɗansu ƙasashe tun da su ba su da bukata idan muka duba akwai wata ƙasa da ake ce ma giyana ƙasar giyana ƙasa ce wadda tana afirka tana america latin america america latin tana da babban birni ana kiran shi george town town yana nufin gari to sunan garin george town ƙasar ingila ta musu mulkin mallaka sannan kuma wato an ba su 'yanci a alif da ɗari tara da sittin da shida zuwa alif da tara da saba'in mutanen da ke cikinta akwai 'yan afirka akwai 'yan indiya da suka hijira akwai kuma mutanen da ake kira les amerindiyan 'yan amerika na asali to wannan kasar tana daga cikin kasashe mawadata a duniya ba kuwa mai sanka ba kai hankali sunanta guyana ba giyan ba ita giyan wani bangare ne da faransa ta mamaye yanzu suna ƙarƙashin mulkin mallaka ita wacce giyan ake kiranta wanga kuma guyana muna fahimta don wani zai iya abin nan to yanzu wannan kasar gwamnati da tana ba da dala wato dubu ɗari biyu ga kowace family dola dubu ɗari biyu take bayarwa taimakonta ga kowace family dala dubu ɗari biyu tun da dala dubu tana kai nawa mu ɗauka jika ɗari biyar ma ƙaramin takadiri to kaga dala dubu ɗari kina kusan miliyan hamsin to duk family miliyan hamsin take basu to wannan yanzu sai suka ga ya kamata a canza shi sai aka dawo to yanzu ba family za a ba ba za a dawo ne duk ɗan ƙasar wanda ya balaga ya kai shekara goma sha takwas kaga yanzu cikin family guda ana isan mutum goma ɗin sun kai sha takwas za a ba shi dalar america dubu ɗari sannan za a sauƙaƙa abubuwa daban-daban masu yawa to yanzu irin wannan ƙasar babu za a ce za a iya cewa babu talaka cikin ta ko ba haka ba misali to yanzu shin ita dukiyar da gare ta idan an ce za ta fitar da zakka to kenan ita ba ai kasar ta za ta ba ba sai dai ta nemi kasashen musulmai ta taimaka musu mas'ala ce wadda sunan ba su kawo ta ba amma hangenta muka yi muka hararo ta cikin namu dan karamin sani da Allah ya bamu mas'ala ce tana buƙatar dogon bincike wallahu ta'ala a'lam ina ganin waɗannan mas'aloli na zakka sai mu basu haka sai sati mai zuwa in Allah ya kaddara akwai rayuwa kuma a zo a dora bi idnillahi ta'ala ana masaki mai mai tabo da wannan aya laqad taballahu لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم
jazakum Allahu khaira kafin mu shiga cikin karatu ga dangadan akwai matsalolin da nake so in dan yi bayani akan su a gurguje wani lokaci sai an yi karatu sai aske akwai abin da yana buƙatar a dan yi bita a kansa abu na farko a satin da ya gabata mun karanta wata aya da kuskure ya kamata a gyara ta ko ba haka nan bane a dole ne wajibi ka alqur'ani ya fi karfin a ce ba a yi kuskure a cikin sa kuma mutum dan adam kuskure yake yi sai ka gyara in kuma an gaya ba kuma ka gane sai ka gyara in kuskuren ne ko ba haka ba ayat da muka karanta wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bi zulmin wa ahliha ghafilun akwai kuskure ciki cikin suratul an'am ne zalika allam yakun rabbuka muhlikal qura bi zulmin wa ahliha ghafilun ko ba haka ba to wani araba tana yayi ji mu bai samu damar yin kawo nashi sako ba to Allah ya sa na tura kuma an gyara abu na biyu amin akwai wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bi zulmin wa ahliha muslihun a cikin suratu hud akwai kuma wa ma kana rabbuka muhlikal qura hatta yab'atha fi ummiha ko ba ka rabani yawa suratul qasas wannan abu na farko kenan abu na biyu nukta ta biyu inda mun ce awwahun inna ibrahima la awwahun halim akwai nukta imamu suyuti ya kawo ya ce daga lugata ta habasha ne aka samu wannan kalima sannan kuma ya kawo ya ce waƙila an ka ce ibraniya to irin wannan sai ku iske wata kalima an yi sabani an kawo yare ɗaya biyu uku a ce daga gare su ta fito wani sai ce imamu suyuti ya yi tufka da walwala a'a akwai abin da ake kira tawarudul lughat yana yiwa dukkan yaren guda yare ya amfani da ita sai dan masauran yarurrukan sai ta shigo cikin larabci larabcin ya dan musu a'a su suka larabci ya karbo daga gare su kafin alqur'ani ya sabka kenan ba abin mamaki bane kalima sai ka iske cikin yarurruka daban-daban ina fata ana fahimta ka sunan kogo da larabci miye sunansa bayan wannan hau kahf to da faransanci ha kahf to da ingilishi cave aka da yi abin nan da larabcin na an kaɗo kuna fahimta ta to don haka sunan igiya da larabci alhablu da ingilishi eh? cable da faransanci cable hable kenan yarurruka suna iya karba ga juna kenan tana yiwa don kaji an ce imamu suyuti ya kawo wasu sun ce daga kaza ne tana yiwa wani daga luga kaza yake ganin ta fito wani daga kaza wani daga kaza kada mutum ya ce imamu suyuti kamar shirme ne muna fahimta shi yasa da kawo wannan sai matsala kafin ta karshe da muka kawo zancen shirka an gane ko da mun yi ta'arifin shirka amma akwai matsala mai muhimmanci game da shirka shine mutum ya roki Allah ya tsare shi daga shirka da kafirci da kowane irin sharri ba na duniya da na lahira hadisi ya tabbata imam al-bukhari ya kawo shi a cikin adabul mufrad hadisi ne na ma'aqil bin yasa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya ababakar ya kai abubakar la shirku an gane ko fikum akhfa min dabibin naml ita shirka ta fi koyuwa daga tafiyar tururuwa kaga ai ba ganin ta sawun tururuwa bari mu ce sawun tururuwa yadda za a gani wallazi nafsi bi yadihi ya sake yayi rantsuwa la shirku akhfa min dabibin namli kenan awala adulluka ke ala adulluka ala shay'in idza qultahu dhahaba anka qaliluhu wa kathiruhu shin kana so in sanar da kai abin da shirka in ka faɗe shi da shirka karama da babba duk za su tafi Allah zai gafarta maka ko ba ka nan bari sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ce ka ce Allahumma inni a'udhu bika an ushrika bika shay'an a'lam wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam to idan sahabbai an ce su nemi tsari daga shirka su nemi tsarin Allah to ina gare mu tunda shirka tana koyuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wannan shine abin da ya kamata mu kawo sai abu na ƙarshe wanda da shi za mu karkare bayananmu sannan mu shiga cikin tafsiri shine cewa a wancan sati mun kawo mas'ala ta al-istishab istishab mun ka kawo shi wanda mun kawo mun ka ce kusan kala guda hudu ne akwai istishabul admul asli sannan muka wanda ake kira al-bara'a al-asliya ko al-ibaha al-aqliya wansu na biyu kuma shine istishabul wasfu al-muthbit lil hukmi na uku istishabu hukmi al-ijma sai na hudu istishab al-maqlub to a nan namanta wancan sati a cikin muzakkira fi usulul fiqh Sheikh Muhammad al-Amin al-Shanqiti ya bambanta wato tsakankanin waɗannan al-ibahat an gane ko yake cewa in ana son a bambanta tsakanin ibaha shar'iyya da ibaha aqliyya intabi akwai ibaha shar'iyya abinda Allah ne ya halatta shi akwai ibaha aqliyya abu ne ta hankali ne an ka gane halatta kafin abu hukunci ya sabka akan abu an gane ko na ibaha ce aqliya sun kasance suna cin riba amma babu nassi da ya halatta musu ko ya haramta musu tunda hukunci bai zo ba a ce aqliya amma akwai ibaha Allah ya ce uhilla lakum laylatus siyami rafathu ila nisaikum wagga halacci ne na shari'a to me bambancin su shi halacci na shari'a in aka sau aka gudda shi ko aka shafe shi sai zama to nasku ne amma ita ibaha aqliya idan aka zo aka shafe hukuncin ba a kira shi nasu dan ba hukunci ne na Allah ba ban sani ko mun fahimta ba to yana da kyau dalibin ilimi ya bambanta tsakanin al-ibaha ash-shar'iyya da al-ibaha al-aqliya karatu ne mai yawa ba za mu iya samun damar gabatar da shi ba to sai mu dawo cikin karatunmu laqad taba Allahu 'ala an-nabi an gane ko bari mu fara da mas'ala ta tajwidi laqad taba Allahu an gane ko ba a cewa la qade taballahu ala ramma eh kalkala ce a a kalkala ta kalkala ce an gane ko na'am wato dalun da kuma ta'un taqaraba makhrajuhuma makhrajuhuma ke go makhrajahuma wato mafitar su ta yi kusa an gane ko tunda ta'un tana fita tarafin lisan dalun yana fita tarafin lisan sai tunda da mutaqaribai ne sun haɗu sai aka yi idgham addalu fi ta sai aka ce la qad taba Allah ba a ce la qad taba Allah wa id qala Musa li qaumihi ya qaumi lima tu'dhunani wa qad ta'lamuna anni rasulullah ilaykum ba a ce wa qad ta'lamuna qalqala ɗalibai ilimi dole sai an yi hattara akwai abinda ko ka san ka'ida in ka ji malamai sun faɗa ba haka ba to ka bincika me ya dalili bari saurin cewa an yi kuskure tana yiwa kai ne ilimin ka bai kai wannan matsayin ba an gane ko to kamar yadda muka saba manhajin da muke bi yanzu abu na farko za mu yi bayanin wato almunasaba bainal ayat an gane ko shine abu na farko abu na biyu sai mu kawo asbabun nuzul abu na uku sai mu yi bayanin ɗaiɗaikun kalmomi tare da hukumce-hukumce da suke tare da shi na luga da i'rabi abu na hudu na ƙarshe sai mu fitar da matsaloli akwai manya-manyan matsaloli guda hudu da ya kamata a yi bayani ƙarƙashin wannan aya mun rike da kyau dama yana da kyau a faɗi yadda za a tafi ɗin sai aka tafi haka haka fa naqulu wa billahi nasta'in mun ce za mu fara da ilmu al-munasabat to menene munasabar wannan ayar da ayoyin da suka gabata mushaf na darus sahaba na tanasubul ayat da suka zo wajen ayar laqad taba Allahu 'ala an-nabiyyi wal muhajirin ko ba haka ba sai suka tahi kan kissa sun ka ce summa ja'at qissatu thalatha sai kissan mutum uku ta zo alladhina khulifu waɗanda aka bar su a garin Madina ba su je wajen yaki ba waɗanda kuma su suka ba da faɗi gaskiya yace to wala saba khilalaha an yad'u Allahu jami'al mu'minina min al-muhajirin wal ansar ila taqwa Allah ta'ala sai zama to kuma munasaba ne cikin wannan kissa Allah ya kira mu'minai wato muhajirin da waɗanda suka hijira daga makka zuwa madina wal ansar da ansar ila taqwa Allah ta'ala zuwa ga tsoron Allah a kira su kenan wa an yakunu ma'as sadiqin su kasance tare da masu gaskiya fi aqwalihim wa af'alihim wa niyyatihim shi ba kyabu da suka kawo kenan kenan sun ce an yi intiqali to cewa an yi intiqali kaga nan ba su fayyace bayani ba Allah ya yi sannan Allah ya ambaci kissar mutane guda uku to menene munasaba tsakaninta kaga babu sai suka tai zuwa ga munasaba ta gaba shine Allah ya kira masu imani su kasance masu gaskiya munasaba ba su fito ba amma idan muka duba cikin at-tahrir wa tanwir na Ibn Ashur da yazo karkashin wannan aya shi ko sai yace mi sai yace intiqalun an tirata ne ma'ana min at-tahrir 'ala al-jihad daga motsar da mutane da kwadaitar da su akan jihadi والتحذير من التقاعس aka tsere aka tsoratar da su kuma daga at-taqa'us raggonci bittaw wat-tawbihi da zargin da Allah yayi ala takhalluf akan waɗanda ba su fita ba wa ma qara'a ala zalika at-tahyid da kuma abin da ya bijiro shine qara'a ya gitto akan motsarwa da Allah yayi min bayani ahwalin nas da Allah yayi bayanin mutane tijaha zalika at-tahrij game da abin da ya shafi wannan motsarwa da Allah ya ce a tafi wasu sun tafi wasu ba su tafi ba ko ba ka bane wa ma aqabahu min a'malil munafiqin wa du'afa'i wal jubala da abin da ya ta'allakantu da umurnin Allah game da aikin munafikai da masu rauni da raggaye su ne aljubala an gane ko ila bayani fadilati alladhina intadabu lil ghazwi sai kina intiqalun bayan Allah ya bayanin halin munafikai sai yayi intiqali ila bayani fadlil ladina tadabu lil ghazw bayanin waɗanda suka je suka yi yaki intadabu ma'ana sun wato abin nan ana ita sun karba ko sun tsayu don su yi yaki wa tahamu shada'idahu suka kutsa ba wato shada'id ababe masu wahala fal jumlatu wagga jumla isti'nafun ibtida'i isti'nafun ta fara bayani ne ibtida'i da wata magana ta daban tana da alaka da ayoyin da suka gabata ta fuskar cewa za ta bambanta mutane da waɗanda suka karɓa ba kiran Allah suka yi da waɗanda ba su karɓa ba amma kuma tana ɗauke da wani saƙo na musamman na daban wanda ya shafi zancen karɓar tuba mun gane wannan Allah ce in firu khifafan wa thiqalan wa jahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah dhalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun qatiluhum yu'adhibuhum Allah bi aydikum wa yukhzihim wa yansurkum alayhim wa yashfi sudur qaumin mu'minin ala tuqatiluna qauman nakathu aymanahum fa idhan salakha al-ashhur al-hurum faqtulu al-mushrikeen haythu wajadtumuhum qatilu alladhina la yu'minuna billahi wa la bil yawmil akhir wa la yuharrimuna ma harrama Allah wa rasuluhu wa la yadinuna din al-haqq min alladhina أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير to duk wannan umurnin da aka kawo wasu sun karba wasu basu karba ba an gane ko waɗanda basu karba ba wa minhum man yaqulu dhalli ولا تفتني لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعضت عليهم الشقة والسن كتابة كاوى دوكي سؤالتي أتير ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون gashinan wa idza unzilat suratun an aminu billahi wa jahidu ma'a rasulih ista'dhanaka ulul qawli minhum radu bi an yakunu ma'al khawalif kajisu duka ga ɗabi'o'insu to sai Allah ce laqad taba Allahu 'ala nabi yanzu an zo a yi bayanin waɗanda su sun karɓa ba wannan kiran na Allah in ba haka ba abin bai ba ya fahimtar sa shi yasa wani malami zaka ya faɗi wata magana ɗan kaɗan amma sauran bayanin dole sai an ci gaba da bayani za a gane me malam yake son ya ce don haka bayani na Ibn Ashur kenan yanzu mun yi bayanin wato al-munasaba abin da ya muna saura sai wato asbabun nuzul أسباب النزول إذا مك دوبا تكين المحرر في أسباب نزول القرآن الكريم نا الدكتور خالد بن سليمان البوزيني da ya zo karkashin wannan aya ya kawo bayanin laqad taba Allahu 'ala an-nabiyyi wal muhajirin wal ansar alladhina ittaba'uhu fi sa'ati al-usra sai yace Imam al-Bukhari da Imam Ahmad da Imam Muslim da Imam Tirmidhi da imamun nasa'i ba nisa'i ba nisa'i dangantawa ne zuwa gabata an-nisa'u nasa'i daga ka'ab bin malik yuhaddithu hina takhallafa an qissati tabuka shikenan da ya kawo sai ce dirasatu sababi yace haka za jaa fi sababi nuzuli hadhihi al-ayat al-karima wa qad awrada jamhurul mufassirin hadha al-hadith fi sababi nuzuli al-ayah ka gane yace fa minhum man saqa alhadith bi tulihi da mu zo bayani hadisin yana da tsawo wa minhum man ashara ilayhi isharatan wa lam yasukhu bi tamamihi wa min haula at-tabari wal baghawi wa ibn al-arabi wa ibn atiya wal qurtubi wa ibn kathir was sa'di wa ibn ashur duka ka malamai shi ilimi dole na sai ka san abinda magabata suke akan shi yace to da yazo annatija dan yana da yasa ne kan shi أن سبب نزول هذه الآيات الكريمة ما جاء في قصة كعب بن مالك دليل يتي إن أمن دوبا حقيقة دليل سوكر وأن آيوين شيني أبن دون قصة كعب بن مالك وصاحبيه دا أبو كننش قدابي رضي الله عنهم يتي لصحة السند ما يا فتابني دون سبو دينا سنة فتا سبو دا سند يا إنغانتا كاجي يقول يتي وموافقة السياق القرآني kuma ya dace da siyaƙi na ƙur'ani jerin ayoyin alƙur'ani as-siyaqu sabiq was-siyaqu lahiq yace wa ijma'u wa ijma'il mufassirina kina muwafaqat siyaq wa ijma'il mufassirina kuma malaman tafsiri sun yi ijma'i akan wannan ayar ta sabkari akan qissa ta Ka'ab bin Malik an gane ko ijma'il mufassirina alaihi karshe yace wallahu a'lam ka gani shi sa inda a faɗin magana ba wai haka ne kawai ake so a faɗin magana ba in dai faɗa ne kowa yana faɗin magana har da mahaukata suna faɗin magana amma bambancin kawo dalili qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin to yanzu cikin asbabun nuzul kafin mu je cikin mufradat za mu duba cikin al-isti'ab fi bayanin asbab an gane ko sun kawo asbabun nuzul guda biyu akan wannan ayar asbabun nuzul na farko da suka kawo imamu muslim ya fitar da shi wannan ya inganta na biyu kuma da aka kawo daga hasanul basri ne sanadin shi bai inganta ba amma dai dukansu suna magana ne akan wannan ayat ta sukari akan ka'ab bin malik sai mu ce kenan asar na hasan ya ce kan ka'ab bin malik ta sabka kaga ta fuskar dilala babu matsala asar na sahih muslim shi ma ya ce kan ka'ab bin malik ta ta sauka da imamul bukhari da wanda muka kawo amma shi wancan ta fuskar sanadi bai inganta ba shi ko wannan ya inganta kiran mun yi mun huta to menene dalilin saukar wannan ayar game da Ka'ab bin Malik hadisi ne mai tsawo sai dai mu dan tsira to dan su bayanai Ka'ab bin Malik yace an Abdullah bin Ka'ab yadda riwaya take Abdullah dan Ka'ab bin Malik shi Abdullah dan Ka'ab ne sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam akwai kuma Ka'ab bin Zuhair shi ko wannan sha'ir ne dan Zuhair bin Abi Sulma wancan sha'ir na jahiliya yake cewa wa kana qa'ida ka'bin shi wannan dan abdullahi ya kasance qa'id ba jagora ba na ana cewa jagora amma majayi ake nufi hina amiya lokacin da ya makamta domin da bai jagoranta uba uba ke jagoranta da muna ganewa amma tafiyar kala biyu ce akwai tafiyar kuti da agwagwa akwai tafiyar abin nan kaza an gane ko tahiyar kaza ya take da ita da ƴaƴanta ita a gaba ƴaƴanta da ni to gaba tahiyar kucewa ya a gaba ake ma ka sani in za a wajen ruwa kana gani ta suna riganta to gidaje duk na duniya haka na ko dai akwai gidan da tahiyar kaji za a ce ya akwai da kuma tahiyar kuci ya ce hina amiya kaji lokacin da baban shi amiya yan makamta mun gane wannan wato ka abu ya makamta ya samu girma kenan menene matsala nan akwai abin da nake so in fitar shine cewa ƴaƴan sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kaji akwai wanda ke jan tsoho idan yan makamta mu yanzu a nan duniyar da muke ciki yanzu in dai kan makamta in kana da ɗa talatin in baka yi anniya ba ba wanda zai ja ka kenan kaga idan kana jin kashi tutu sai dai ka shi cikin wani yau za su yi da kai mc mc ya ja ka ya kai ka dushi haina balantana in ka kai da baka iya tashi fatan da suka ka mutu su barka nan in ka yi sa'a suna da ɗan hali su ɗauki mai aikin da zai kula da kai tsada shi da za su baka ina fata ana fahimta ta to cikin hadisin dai ka'ab ya nuna cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shirya gazuwa ta tabuka yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bai taba yin wata gazuwa ba illa warra sai yayi tauriya warra bi ghairiha in ya fita gabas to yamma ne zai yaki ko kudu ko arewa dan saboda munafikai su yi kokari su je su kai labari su ce an ganshi ta gabas sai a ji an kai hari yamma gobe in sun kai labari ba za a gaskata su ba الحرب خدعة حديث ده منذ صلى الله عليه وسلم رواية علي بن أبي طالب ده سورة yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bai taba yin tafiya ba face sai na kasance ba a taba yin tafiyar da aka yi ba wanda nake da sauki da wadata da jin karfin jiki irin ta ka'ab bin malik yake cewa wastaqbala safaran ba'idan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya fuskanci balaguro mai nisa tunda ta buka akwai nisa musamman a wancan lokaci tunda bisa dabbobi ne wa mafazan da kuma mafaz kalima ta al-mafaz jam'in shi al-mafawis ana nufin daji wanda ba wancan mafazan ba na suratul suratu annaba inna lil muttaqina mafaza ba shi ba nan mafaz ana nufin daji mai yawa jam'in shi mafawis hanyoyi ne to ka'ab dai ina so in ciro ne kalmomin da suke da wahala a cikin hadisin yake cewa fa'ana ilaiha as'aru sai ni kasance an gane ko? manza Allah sallallahu Alaihi wasallam lokacin da ya gazo tabuka ‘ya'yan itace sun yi kyau dabilai sun yi mi sun yi inuwa ya ce fa'ana ilaiha as'aru na fi karkata in tabi nan as'aru ma'ana ba wancan as'aru ba ne na ismu tafdili mafi kau da kai ولا تصعر خدك للناس كو ولا تصعر خدك للناس اكراو ايدا بدل نان صعر واتو اصعر انا كركتا domin ƴaƴan itace da dukiya tana hana ba mutum yin jihadi inda ba amwalukum auladukum fitna yace hatta stabarra bin nas jidd sai da mutane aljidd al-ijtihad kokari ya kama su an ka kama tafiya an kai ta tafiya musu musu abin nan ba cikin hadisin yake cewa wato wa tafarqa al-ghazw kenan tafarada ai taqaddama ma'ana masu tafiya yaki suka tafi shine tafarada daga wato abin ne taqaddama wa kana amruhu furta yace to ko da ni diba cikin gari garin Madina sai ni ga banga ina da uswa ba an gane ko uswa abin koyi laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana ko iswatun asim ya karanta uswa sauran qurra sun karanta iswa ana rabu mai hadda alqur'ani yace illa rajulan maghmusan alaihi fil nifaq sai mutumin da maghmus maghmusan ne an ce maghmusan da sad shine mutumin da an yi wato ta'an akan shi mutumin da ake jifa shi ko ake suka shi da munafici shine maghmusan in kana karanta hadisin an gane ko daga ghamasahu ne yaghmisuhu ghamasa yaghmisu babu daraba amma an ce ghamasa yaghmisu da sinun ya tsomar da shi yake cewa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya yi tafiya sai ga wani mutum yana tafi an gane ko muna aka haka ce sai aka ce ga wani mutum nan domin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya tambayi ka'ab an gane ko shi kenan wasu sun kai suka zuwa gare shi waɗansu kuma suka ce a'a mu ba mu san wani abu gare shi ba sai alkhairi shi kenan sai ga wani mutum yana tafiya sai manzan sai manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya shigo ana akan haka sai ga wani mutum mubayyidan ya an ce mubayyidan ba ya faranta ba yana saye da kaya farani to shikenan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kun aba khaisama ka kasance aba khaisama mana fa idza huwa abu khaisama al ansari shine to shi abu khaisama da yazo manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya san ka abbai su ba ana nan ana nan ana nan manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai ya je daga yaje yaki kuma ba a yi yakin ba ko ba haka nan bane aka dawo to lokacin da aka dawo shi ka abdul malik yake cewa kenan yanzu waɗansu sun je su yi manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ƙarya wasu kuma sun je su ga yaba manzan Allah sallallahu alaihi wasallam gaskiya ce nayi ta tunani nayi ta tunani nayi ta tunani shin in je ne in yi ƙarya ko ko in yi in je in ga mishi gaskiya da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam ya zo ya je masallaci ya raka'a biyu kaga ya dawo daga yaki ya raka'a biyu sannan ya zauna mutane suka zo suna ta kawo uzurin su sun kai mutum 80 da wani abu bid'atun wa 80 rajula in an ce bid'a shine ma baina salat ila tis'a an gane ko daga uku zuwa tara suka zo suka bada uzurin su shikenan sai su gaba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ƙarya shikenan sai ya kyale su tunda dama haka ne in ka fahimci mutum ka'ab yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace mai ma khal ma khalafaka alam taquma ma khal khallafaka alam takun qad bi'ta ibta'ta dhahraka kai ka'ab me yasa baka tafi ba khallafak me yasa baka je yaki ba shin baka sai taguwarka bane baka sai bayanka ba ibta'ta baka sai bayanka ba ma'ana nan bayan tun bayan shi ba shin bai sai taguwar da zai haukanta ba ka bai ce yace yace na sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam qultu bala sai shikenan yace ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace inni wallahi law jalastu inda ghayrika min ahli dunya da dai a ce wani mutum ne duk duniya wanda ba kai bane zauna tare da shi لرأيت أني سأخرج من سخطه بعذري ina ganin cewa zan iya bashi uzuri in kubuta daga hushinsa wala qad utitu jadala an bani jadali jidali nan ba jidali ido ganin rigima ba na iya magana na kwari walakin ni wallahi yace sai dai ni na rantsi da Allah na san laqad alimtu na san cewa la in haddastuka al-yawma idan ni yi maka bayani a yau an gane ko hadisa kadhibin bayani na ƙarya tarda bihi wanda za ka yarda da shi anni daga gare ni la yushikanna Allahu an yuskhitaka alayya sai Allah ya sama kiyamata wala in haddathtuka hadisa sidqin in ku dinga ya maka magana ta gaskiya tajidu alayya fihi zaka ji ka kyabace ni shine tajidu alayya wajada alayhi wa ana ghadiba alayhi inni la arju fihi uqba ya ce ni ina son uqba uqba uqballahi ina son wato sakamako ne na Allah kenan makoma kyakkyawa shine uqba an gane ko asalin shi daga wato babi ne na aqiba an gane ko wato babi ne na kataba da daraba kataba shine fa'ala daraba fa'ala kenan ana cewa aqaba yaqibu kuma ana cewa aqaba yaqubu shine abin da zai biyo baya shi ne yasa aka sanya masu na azaba al'iqab saboda in ka aikata akwai abin da zai biyo baya wala ya khafu uqbaha shi Allah bai jin tsoro abin da zai biyo baya amma duk wanda ba Allah ba to akwai sauran bayani ina fata hukunci ne tajidu alayya wa inni la arju fihi uqba Allah wa fi riwayatin afwa Allah ina son afwa ta Allah an gane ko la wallahi ma kana li min uzri yace wallahi ban da uzuri ko guda والله ما كنت قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنك ban kasance ba ina da ƙarfi kuma ina da wadata a irin lokacin da ban tafi ba don haka ban da wani uzuri ya fito ya faɗi magana ƙarara ina fata amince ni da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu haka yace to shikenan ka'ab da ya faɗi wannan ya ji tsoro shin ni ka dai faɗi wannan magana sai aka ce a'a akwai mutum biyu akwai murara ibnu arrabi'a ko ibnu rabi'a al'amiri da kuma hilal bin ubayya al-waqifi mutum biyu sai aka ce su suka zo suka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su ma ba su da wani uzuri yace to falam fa zakaru li rajulaini salihaini qad shahida badran fihi ma uswa an ka hada bin mutum biyu an ka ce su ma haka sun ka zo sun ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma sun yi yakin badar to shikenan dama laifi in yi zama tuba kai kaɗai kai ba yana da sauki hatta hasara malam ba shi gani shi kai wai in kai hasara kai kaɗai to ta haizo mara abin amma mu yi su mutum guda ya hasara sai sun su taimaka mu amma in hasara ta gabe kowa ai kowa kuka zai yi yace qala fa madaitu hina zakaruhu mali ko da ji an faɗi wannan yace sai ni shudi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam sai ya hana ai musu magana ce to yanzu kada wani musulmi ya sake musu magana shikina an hana musu magana كعب يكي وتغيروا وقال تغيروا لنا حتى تنكرت لي في نفسي الأرض سيدك أسا تجويا منكم كربا إذا تشيني تنكرت لي يعني أنت نكرة يا كعبة أبو تنكره يا تنزى مش كربا شيئا شيسا إمام الشافعي يتي تنكرت البلاد ومن عليها كأن أناسها ليسوا بناسي أنقالكم وصو أبياتني tanakkar ta biladu man alaiha ta juya ta rike da ina ganin abaya cikin ba za a fahimci su ba sai mun kawo su yace sadiqun laysa yanfa'u yawma bu'sin qaribun min aduwwin fil qiyas ولا يبقى الصديق بكل عصر ولا الإخوان إلا بالتآخي عمرت الدهر ملتمسا بجهدي أخافقة فألهاني التماسي تنكرت البلاد ومن عليها كأن أناسها ليسوا بناسي ya ce to rayuwar shi ta canza mishi ƙasa ta canza mishi kamar ba shi ba shine wato bakin ciki ya tsayo akan shi an gane ko amma ya an ka ce nakarahu ina fata ana fahimta ta min babu hasiba nakira yankan kenan ya kyamace abu falamma ra'a aydihum la tasilu ilayhi nakirahum wa awjasu minhum khifa yace to fa amma sahibayya fastakanna waɗannan mutane guda biyu da nake tare da su fastakanna sai sun kai wato khada'a kenan suka yi kankan da kai wa qa'ada fi buyutihim ma yabkiyani su sai suka rasa yadda su shi ka abu shi na dan hitowa shi dan yawata amma su waɗancan ba su fito ba shi kuma yace fa kuntu ashabbal qaumi kalima ta ashabba ta da asghar ni ne mafi kuruciya daga cikin su shikenan ana nan ana nan ka'ab sai ya je ya leka yana son yi mutum magana an hana yi masa magana ya ce sai ya ɗan leka rannan sai ya tasawwartu jidara haɗita abi qatada tasawwartu in tabi ba tasawwartu ba da sadu bisi tasawwartu sai ni leka ne kamar ni ketara ina kallo wa hal ataka naba'ul khasmi id tasawwaru al mihrab ai alautu yazo yi masa magana yace ya aba qatada anshuduka billahi hal ta'lamanna anni ahabba uhibbu rasulullah uhibbu Allah wa rasula yace mishi ka san ina son Allah da manzo Allah yace to yayi masa magana yayi masa magana kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace kada ayi musu magana yana son yaji wanda zai ce mai koda dai assalamu alaikum ko sun yi sallama ba a karba yace fa fadat aynaya sai idanuna suka zubar da hawaye ga dan uwa ta kuma yaki nin magana an gane ko fa fadat fa fadat aynaya aynaya kinan bidumu sai suka yi zubar da hawaye يعني وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق أنا أنا أنا أنا كأب أنا تكين وانا هالي فبين أنا أمشي في السوق إنا تكت فيها تكين كاسوا إذا نبطي من نبط كوكما وفي رواية من أنباط أهل الشام سيغا نبطي وتقبيل جيش وابن النبط أصل سو ما سو حق ريجيان النبط سوني روا نفرقو رسكي فتوى إن أن حق ريجيان أنا كلا سو النبط تسوى أنا كلا سو بني النبط saboda haƙar rijiya ne sun ƙware komi Allahu alam shi yasa ake cewa istinbati asali shi kenan istanbata kamar ya ne ya fitar da abu na farko karkashi yake ba a ganin shi domin ruwa na cikin rijiya ba kowa ke ganin su mun gane wannan to mutumin nan da ya zo kadima min shami ya zo da kaya ya zo madina ya ce man yadullu ala ka'ab ibn malik shi mutumin nan ba ko sai cewa zai kai da inda ka'ab sai ana juna mishi ka'ab sai yace yace yushiruna lahu ilayya hatta ja'ani fadafa'a ilayya kitaban min maliki ghassan sai aka kawo mishi littafi daga cikin littafai na wato wasiƙa kenan ta shugaban ghassan shi wannan shugaban ghassan kin yake cewa yace mun ji mutumin ka ma'ana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nisance ka ya kyamace ka yace to fa innahu qad balagana anna sahibaka qad jabaka wa lam yaj'alka Allahu bidari hawanin wala madi'a Allah bai sanya ka ba bidari hawanin a wuri kasa ta kaskanci wala madiya'a ko wurin da za a tozartar da kai daga za a yabi'u ni falhaq bina nuwasika nuwasika ne sai ce falhaq bina nuwasika an yi hasful ya harful illa li'annahu jawabul amr ka zo mu zauna tare da kai ka zo ka rishke mu shine ilhaq bina nuwasika za mu taimake ka kai ta batun shi tunda ya ce ka aima magana ya saka cikin azaba qala yace fa qultu hina qara'tuha lokacin da ni karanta wannan wasiqa an gane ko ايضا من البلاء وهذه ايضا من البلاء يتي ga wani bala'i ya faru ina fata na fahimta yace fata ya mamtu bi hatta nur tayammamtu ay qasattu wala tayammamu al khabitha minhu sai na fuskanci ko nan nufaci at-tanur tanda inda ake murhu kenan inda ake abin nan fasajartuha an gane ko sai na kona ta biha da wannan ni kada ta ni kona ta wannan takardar bai ba son kallon ta kada ya ce fasajjartuha dan ana cewa idhal biharu sujjirat ko fasajjartuha sajara yasjud domin wal bahr al masjur bai ce al musajjar ba yace to hatta idza madat 40 min al 50 sai gashi an yi kwana 40 daga kwana 50 wastalbasa al wahyu wahayi yayi jinkiri idza rasul rasulillahi ya'ti sai ga manzon manzon Allah intabe manzan manzan Allah sahabi ne ya zo mishi faƙala inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya amurka an ta'tazila imra'atak manzo Allah sallallahu alaihi to cikin su kowa an umarce shi waɗannan guda uku kai ya kusanci matarsa kaga in can waje na kuma yanzu nan cikin gida ai lamari ya baci eh gaba kura ba rasa yaki ko tsaka mai waya gaba abin nan kura baya abin nan gaba kura baya zaki ko zaki gaba kura baya قال فقلت أطلقها نتشي شنتو إن سكيت أكي نفي أما ماذا أفعلكوك مني قال لا يتسع بل اعتزلها كني سنتيت فلا تقربنها كذا كسنتيت كذا من أنك يتي قال فأرسل إلي صاحبي مثل إلى صاحبي مثل ذلك وإن مك بمفتر تارين سوبا سوما أنتورا مسوهكا قال فقلت لامرأتي سيدتي ماما تاتا الحقي بأهلك ilhaƙi bi ahliki kirishika da ‘yan uwanki nan mine ne za mu fahimta kaga ashe idan mutum ya ce je gidanku ba yana nufin saki ba kai tsaye domin nan ka'ab da aka gaya mishi utalliqu ha shi ake nufi ya ce a'a to da ya ce mata ilhaƙi bi ahliki ya nuna ba sakin ta yi ba shi yasa cikin saki akwai sarih akwai ni akwai kinaya to wanga kinaya ne in mutum ya ce ma matarsa je gidanku uyaye ba su cewa ya sake ta sai an tambaye shi me kake nufi da ta je gidansu ina fata ku cin sabanin wannan mata mu'aza wanda ake bada labarin ta manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya aure ta ko da ta shigo lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kusance ta sai ta ce a'udhu billahi minka sai ce ilhaqi bi ahliki kaga dan saki ne to in babu munasaba babu urf babu alama kaga sai ita sakin mata a ce mace ta saku kuma ta saku ba musamman in ba ta son mijin ina ba ta fahimci ni ko ko uwaye suna so su kashe auren don su aura ma wani shi ke sai ce a'a ai ya ce ta je gidansu saki yake mihi wallahi kaga wai hawda wallahi subhanallah yace fa kuni indahum ki tabbata a wurin su hatta yaqdi Allah fi hadha al-amr har sai Allah ya zartar da hukunci a cikin wannan al'amari qala yace faja'at imra'atu hilal bin umayya dai daga cikin mutane guda uku matar shi ana kiransa hilal bin umayya matar shi ta zo ma rasulullah sallallahu alaihi wasallam tace mu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa qalat lahu ya rasulullah inna hilal ibn umayya shaykhun da'i'un tsoho ne wanda ya tsufa tugub tugub bari mu ce da'i'un ya tsufa tugub tugub ba a cewa da'i an gane ko ko kuma da'i'un bai da mutumin da zai taimaka mishi laisa lahu khadimun gashi nan ma yazo bai da wanda zai taimaka mai fa hal takrahu an akhdimahu shin kana kyamar in yi masa hidima tunda bai da kowa qala la sai manzo an sallallahu alaihi a'a ke yanzu an yi miki uzuri je ki masa hidima amma walakin la yaqrabannaki kai ya kusance ki tunda yau da gobe ta ko ba haka nan bane to kenan yanzu ita lahiya ko baka ta ita bari ya kusance ta sai dai ta mai hidima kaga akwai tashin hankali cikin wannan ko ba haka nan bane kaga abin da kake so in kana ganin shi akwai tashi hankali amma in baka ganin shi ka huta to shikenan sai wasu kace mai to ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wa ta Hilal bin Umayya umurni ya bata abin ga kai ma ka je ka nemi wannan yace a'a ni mutun ne wanda yake matashi ni ba zan yi haka ba tunda in shi wancan tsoho ne yana da hakuri tana yau ba zai iya hakuri ba ana gane ko to ana kan haka ana kan haka yace an yi sallar alfijir sahiya ta hamsin sai da an kai kwana hamsin cif an gane ko ana kan hakan ga yace sami ta sauta sarihin sai ni ji sautin wani mai daga murya sarih ya daga murya aufa ala sala'in in an ce aufa sa'ada kenan ya hau dan asalin aufa shine ya cika to ma'ana kenan ya kai kololuwar ya hau samansa an gane ko ya ƙulu sal'in in tabe da sinun ne da lamun da ainihin sal'in sunan wani dutse ne an gane ko a madina yake ba sil'a ake cewa ba sa'ada ala sil'atin in tabe ba kayan sai suwa ba sannan sala inda sadun ne asla da asla da sala yana nufin mi yana nufin abin nan sanko sanko wannan gashin in babu kai shine ake kira sali'a idan sai a ce wannan yana da sanko don haka kakkace abin nan in kuma an ka ce sali'a da abin nan sala'a ra'sahu in an ce sala'a ra'sahu sala'a ra'sahu ma'ana shaddahu yayi masa tsaga in an ka ce kuma sali'a fa huwa asla'u na ana nufin ciwon kuturta ya kama shi inda sinun ne ina fata an fahimce ni don haka yana da kyau in an ce sala'a jildahu kuma shaqqahu ya tsatsaga masa fata don haka yana da kyau ɗalibin ilimin yin ji kalima bai santa ba ya koma ba shuru ya ga me take nufi ga littattafai na sharha na hadisi ko na tafsiri ga kuma littattafai na larabci shi yasa duk da yake wannan asarkin yana da tsawo saboda fa'idodin shi da mu fahimci ayar nake son dole sai mun kai shi ana nan ana nan mi ya faru ya qulu bi a'la sautihi ya ka'ab ibn malik ya ka'ab ibn malik kenan ya ka'ab ibn malik haka kamata a ce ya kai ka'ab dan malik abshir abshir kai farin ciki to wannan abshir yanzu koyi saudiya yanzu ita ce kalmar da suka fi amfani da ita abshir sai dai yanzu kai hatta dan da kajin zuba larabin saudiya ce ma abshir to in baka Allah baka fada rikon dan eh abshir a'a wato mutane yanzu sun mai da alƙawari kamar wasa ita mace la ba su la ba su kamar nan da kaje mutane ce maka insha Allah insha Allah ha ya kare da kai insha Allah ha mutane mu ne yanzu ba da gaskiya suke waɗanda ba yace abshir qala fa kharartu sajidan sai ni fadi da bai sujada shine kharartu ya khiduna lil aqani sujada wa araftu an qad jaa jaa faraj sai zaman to kenan wato faraj ayi mara'un fatha shine budi yazo sauki yazo qala fa adana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi tawbati llahi alaina sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam adana ya sanar wa adanun min Allah wa rasulihi an gari adana ya sanar kenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sanar da tuban mu hina salla salatal fajr lokacin da ya salla alfijir fa zahaba an-nasu yubashshiruna da sai mutane suka je suna muna bushara fa zahaba qibala sahibayya mubashshiruna waɗanda abokanai na guda biyu da muka bada uzurin mu muka faɗi gaskiya shine cewa waɗansu mutane suka tafi zuwa gare su mubashshiruna masu musu bushara wa rakada rajulun ilayya farasan wani sai ya kora asalin rakada shine bugawa ko gudu in an ce rakada biddal shine abu ya kwanta arrukudu kenan in an ce rakada yana ana nufin yayi yayi tafiya na ana nufin rakada kenan ana nufin rakada yayi gudu da dokin sa rakada rajulun ilayya farasan wani mutum ya motsar da ya hau dokin sa da gaugawa zuwa gare ni wasa asa'in min aslama an gane ko qabli kenan wani mai tafiya min aslama wasu asa'in min aslama qabli wa aufal jabal sa'asa'in wani mutum ya yi gaugawa min aslama daga ba man aslama ba min aslama daga wata ƙabila da ake kira wato abin nan sulaim kenan malaman hadisi suke cewa shi ne wanda ake kira hamza bin umar ina fata an fahimce ni shi ko mutumin da ya hau doki sunansa az-zubair ibn al-awwam na fata ana fahimta ta shi kenan fakanar sautu asra alil faras yace sauti sai ya riga zuwa ina fata an fahimce ni falamma ja alilladhi sami'tu sautahu yubashshiruni falaza'tu lahu thawbayya sai ni cire masa tuwafi na faka sautuhuma iyahu ne dauki sutura ta ba ni same shi ba yana nufin ya tube zirba yana nufin ya cire sutura sa irin kaya manya da yake tare da su ya same shi an gane ko wa wallahi ma amliku ghayrahuma yawma idhin ban mallaki irin su ba tamkar su a yace ban mallaki ma wasu in ba su ba wasu ta'artu saubaini sai ni arkaya guda biyu fala diskuhuma nan ne yasa ya bashi tukuici ne ya bashi saboda ya bashi wannan labari fan talaqtu sai ni tafi ata'ammamu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ina fuskantar manzo Allah shine ata'ammamu an gane ko in an ce ammama da alhamza shine ya fuskanci abu ko ko ammama ya mai da abu na ƙasa daga umma ne nationalize nationalize an gani ko amma an ce ammama ya gami ko kuma ammama ya sami shi rawani daga al'imama ne ko al'amama ya ce ya talakanin nasu faujan faujan mutane suna haɗuwa da ni yi hayyuni'una ni bittawa suna mini wato kamar a ce suna gaishe ni suna mini barka da tuban da lissamu ina fata ku cikin shine faujan wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja ana ta tafiya dai ka abu yana bada labari sai da zuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna min taubati yana daga cikin tuba na an an khali'a min mali in tube daga cikin dukiya ta ma'ana in diba asalin khala'a shine cirewa fakhla'na alayka innaka bil wadi al muqaddas yace an an khala'a min mali sadaqatan ila Allah tabaaraka wa ta'ala shikenan sai manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa ya ce manzo Allah sun ce amsik alayka ba'd malik ka rike sashen dukiyarka fa huwa khairul lak shi yasa in zaka bayar baka bayar da duka sai ka bada sashe ka bar sashe walladina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana bayna dhalika qawama wa la taj'al yadaka maghlulatan ila unqika wa la tabsutha kull al-basti fataq'uda maluman mahsura المهم كعب يتشي فوالله ما علمت أحدا من المسلمين أبلاه الله في في صدق الحديث منذ ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومي هذا أحسن مما أبلاني الله به na ablahu ba ana Allah ya jarrabe shi ba wanda Allah ya ba ni'ima tun da na gaya wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam gaskiya duk duniya babu wanda ba zai iya gaya gaskiya ba ko akwai shi to amma in an ga fadar gaskiya ba ce an ga ka zo ka ci mutuncin mu zani ba mun sai mun bambata fadar gaskiya ana son shi amma da ni da uslubi munin yanzu wani lokacin a'a ka gane hadisin haka ne ka gane ayar haka ne to ina usulubi ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati al hasana ka zo ka ce hadisi ya ce kaza kun ji ya shaggu to mun ji hadisin ya ce haka shi ma hadisin ya ce shaggu ya kamata akwai usulubi kuma akwai matakin da ake ɗauka farko sai an yi mutum usuli mai kyau fa kula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha ka gaya ma mutum maganganu gashi kaza kaza kaza kaza kaza kaza cikin sai in an tattauna na kan gane mutum bai karɓar gaskiya in ka ga dama ka tafi ka bashi tunda baka da wata baka da aljanna in kuma ta kai inda za a bayyana ma mutane sharrin sa sai a bayyana musu wannan mutumin an bi mataki da shi kaza kaza kaza kaza kaza ya kira gaskiya kaga annabi Musa da suka tattauna da Fir'auna ba ta yi zahi ba sai da inda Fir'auna ce inna rasulakum alladhi ursila ilaykum la majnun shi ko yace rabbus samawati wal ardi wa kuntum qala rabbukum wa rabbu abaikum awwali qala rabbul mashriqi wal maghribi wa bainahuma in kuntum taqilun bai canza usulubi ba sai da fir'auna canza usulubi wani jinya da kai da shi ba zai karɓi gaskiya ba sai amma ba farko ne ake ganewa ba sai an tattauna muna gane wannan yace to wa inni la arju an yahfazani Allah fi ma baqiya yace ina son Allah ina roƙo Allah ya tsare ni domin ba kace tsare kanka ba da fahimta addini da ka fahimci aqida ka fahimci sunna ka fahimci karatu kake akan gaskiya duk ba wayonka bane tsarin Allah ne shi yasa kullum ka roƙi Allah ya tsare ka ba cewa zaka yi a ai mun gane shi kenan wallahi ba a gane ba annabawa kansu suna tsoro su mutu akan kafirci annabi shu'aib ya ce wa ma yakunu lana an na'uda fiha illa an yasha Allah rabbuna yana tsoro ya samu ya samu matsala to kai annabi kake ko manzo kake ko waye kai da kake cewa a'a kai rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab to amin amin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya muqallibal qulub ثبت قلبي على دينك من زعل فصل ولا روحه Allah ce walaula an sabbatna ka laqad kitta tarkanu ilaihim shay'an qarila amma duk da haka kai kana ganin kai ba wanda ya sai juya ba hankali wallahi ka roki Allah Allah ya tsare ka mace guda da a samu budurwa mai kyau guda ta kare da kai wallahi mace babu babu lokaci cikin karatun da za a yi don ferai in Allah ya kai muna rairar juma'a akwai wata lokuta ta kai wannan wurin kila ko wanga sati mai zuwa yau akwai rayuwa ko na saman shi za ka ji bayani abin ka hatsarin mata to sai ka abdul malik yace fa anzalallahu azza wa jalla laqad taba Allahu ala an-nabiyyi wal muhajirin wal ansari alladhina tabi'uhu fi sa'ati al-usra ila akhir al-ayat قال كعب فوالله ما أنعم الله علي من نعمة قط بعد أن هداني للإسلام بأعظم في نفسي من صدقي رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ ألا أكون كذب كذبته فأهلك yace Allah bai taɓa yin ni'ima ba bayan ya shiryar da ni tunda ni'ima ta musulunci ita ce kan gaba yace irin ni'imar da ni faɗa ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gaskiya a wannan rana ban yi masa ƙarya ba wato fa uhlika a halakar da ni ko fa ahlik in halaka kama halakar ladina kazabuhu kamar waɗanda suka yi mishi ƙarya إن الله قد قال للذين كذب كذبوا حين أنزل الوحي شر ما قال لأحد سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين إلى فتاة قال كعب كعب يتشي وكنا تخلفنا أيها الثلاثة kenan mu uku ne muka yi jinkiri an amri ulaika alladina qabila minhum rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hina halafu lahu fa baya'ahum wastaghfara lahum sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya musu mubaya'a ya nemi musu gafara wa arja'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam amrana hatta qada Allahu fi shi ku sai ce kun faɗi gaskiya ku tafi sai Allah ya hukunci hatta ya qadi Allah to gashi Allah ya hukunci mafhumul wato abin da kenan فبذلك قال الله عز وجل وعلى الثلاثة الذين خلفوا وليس الذي ذكر الله مما مما خلفنا تخلفنا عن الغزو وإنما تخليفه إيانا nan da aka ce khullifu ba ana nufin laifin su ba da su fita ba a'a khullifu ai Allah ya jinkirta al'amarin su sai daga baya za a saukar da wahayi an gane ko wa in ja'uhu amrana amman halafa lahu Allah ya mai da al'amarin ya jinkirta al'amarin akan waɗanda su suka je suka yi ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam rantsuwa wa atazara ilayhi fa qabila minhu kenan an mayar da al'amarin su waɗanda sun yi rantsuwa an bar su da rantsuwar su su waɗanda sun zo sun faɗi gaskiya su kuma an jinkirta al'amarin su duk dai Allah zai bayyana hakikani da Allah ya cire waɗanda uku sauran da ba a bayyana su sun zanni sun zan makaryata ko ba haka nan bane mafhumul mukhalafa a ce mutum goma ne misali uku sun faɗi gaskiya sauran fa in kana da hankali ai ba sai an gaya ba وما كان ذا ضد إن جي إمام الشاطبي فإني بضده غلي فزاح بالذكاء لتفضل تو ɗan uwa musulmi kun ji dai abin da ya faru da Ka'ab bin Malik da kuma ni da kuma sauran mutane guda biyu waɗanda a tare da shi abin da zan ce wannan hadisi ne sahihi Imam Bukhari ya fitar da shi an gane ko sannan kuma Imam Muslim ya fitar da shi dama mun kawo wannan da Imam Nasa'i ko ba haka nan bane to a nan akwai nukta guda wadda zan kawo sai Allah mai sake mai ta mun waɗannan ayoyi saboda lokaci yayi abin da ke so in kawo a nan shine cewa ilimin hadisi yana da mawdu'ai daban-daban dibo nan a cikin sababin nuzul an ka kawo wannan hadisin mun gane ni sannan wanga hadisi ana iya kawo shi cikin hadisin da ke bayani kan yin gaskiya gaskiyar zance sannan wannan hadisi ana iya kawo shi a ina a cikin a cikin wato bayanin hatsarin ƙarya ina fata arfinta ta kenan hadisi yana iya shigowa cikin babin aqida sai ka sani wani ya rubuta hadisai na aqida wani hadisai na fiqh wani kuma ya istinbatin masail lughawiyya wani kuma ya kebe hadisi hadisai na na sahabi kaza wani ya ce hadisai na wato mutanen Madina wadansu na mutanen Sham wadansu na kaza kenan ilimin hadisi ana yin rubuce rubuce a fage daban-daban wani ba sai ya fitar da hadisai sai ya taro hadisai masu yawa ya ce al'ahadisu tsiwa hadisan da ke da tsawo kaga irin waɗannan hadisai hadisai ne masu tsawo muna ganewa wani kuma ne ɗauka ɗauka hadisai hadisai waɗanda suka inganta malamai sun yi al'ahadisu siha wani kuma sai shi ɗauki hadisai waɗanda ba su inganta ba al'ahadisu da'ifa dukkan wannan kuma yana buƙatar bincike mutum ya zama don haka ilimin hadisi ko ko annasikh wal mansukh min al hadith ina fata ana fahimta ka to bincike ne mai yawa a karkashin ilimin hadisi mutum zai iya wato gano shi yan uwa musulmi wannan shine bayani kan sababin nuzul na wannan aya abin da yasa na dauko shi na yi bayanin sa duk da tsawon sa na farko akwai darussa masu yawa kuma ci cirowa da ba duka ba na biyu akwai kalmomin da dalibin ilimi ba zai fahimce su ba sai an yi bayanin su shi yasa sai mu ɗauko su a gurguje mu yi bayanin su amma amin amin sababin nuzul ya ɗauke mu na lokaci amma mun fahimci inda za a ko ba haka bane da haka alaran ma a sake bai ta waɗannan ayoyi guda uku sati mai zuwa da mun zo sai mu shiga cikin bayanin al-mufradat da sauran abin da yi saura wallahu a'lam laqad taba Allah
لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كان يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم sauran biyu وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رهبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله وظنوا أن لا ملجأ من الله الله هو التواب الرحيم cike cike cike
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصالحين
abinda muka faɗa ya zama to daidai Allah shi bamu dada wanda muka yi kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta mana subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh